الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at al mutawatira wa shadda wa alaqatuhuma bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah koko توجيه علم القراءات المتواترة والشاذة بالعلوم اللغوية والشرعية تأصيلا وتطبيقا wanda wannan shine darasinmu ko majalisinmu ko zamanmu na 63 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi a kanta cikin suratu yunus ne za mu tashi yanzu bayan mun ƙari cikin suratu tauba za mu tashi aya ta biyu a cikin suratu wato yunus kenan inda allah subhanahu wa ta'ala ce a kana linnasi ajaban kenan yanzu har akwai wani abin mamaki a wurin mutane an auhaina ila rajulin minhum don mun yi wahayi an gane ko ko wahayinmu zuwa ga wani namiji daga cikinsu an anzirin nasa an ce da shi ya gargadi mutane wa bashirin labina amanu kuma masu imani bushara anna lahum qadama sidqin inda rabbihim suna da qadama sidqin duga daggai na gaskiya na ana nufin tabbata kenan da duga digi ake tabbata a wajen ubangijinsu qala al-kafiruna kafirai suka ce inna haza la sahirun mubin imam ibn kathir al-makki da kuma asim da hamza da kisa'i da khalaf al-ashir waɗanda duk kufiyuna ne guda hudu dinnan sun karanta inna haza la sahirun mubin wannan mai sihiri ne kaga an ce ma annabi yayi sihiri to kai don kana mallami an ce maka boka maki ya ce ma boka a abin matsala ya zama to ka aikata amma inda baka aikata ba kakka damu da zagin mutane sauran qurra sun karanta qala al-kafiruna inna hadha la sihrun mubin an gani ko malaman da ke taujihin al-qira'at bil qur'an in ka diba a safha ta 146 suka ce qira'a ta inna hadha la sahirun mubin ba a ce mata qira'at jamhur saboda qurra guda goma ne to biyar sun ka karanta da wannan biyar sun ka karanta da wannan kinan babu jamhuru a nan mun gari ko in ka ji an ce jamhuru sai ya zama to shidda zuwa abin da ya sama to almuhimmu dai sun ka ce ana hankalta mata da siyakinta ita wannan ta sahir ismul fa'il ne shine sahir an gane ko sun ka ce saboda maganar kafirai ce فلكونها من قول الكافرين في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت الإشارة إليه أي أجي إشارة زوجيش أنت أن أوحينا إلى رجل منهم تسنت إن سنت إن هذا لساحر kaga tunda an hudu namiji ai ana yace mai sahir sannan tana da nazir tamka inda Allah subhanahu wataala ce wa qala al kafiruna hadha sahirun kadhab a cikin suratu sa'd aj'ala al alihata ilahan wahida to ita ko kira'a wanda sun karanta inna hada la sihrun kira'a wanda ba ta ibnu kasir ba ba ta kufiyuna ba in ka dauki qur'ani wanda an rubuta da riwaya ta warsh sai ka qala al kafirun inna hada la sihrun mubin an gane ko kenan qurra guda biyar wadancan wanda imam nafi yana cikin su da kuma imam wato abu ja'far da kuma imam abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri da imamu ibn amir ad-dimashqi su sun karanta qala al-kafirun inna hadha la sihrun mubin kenan nazir kinta inda Allah ya ce walamma ja'ahumul haqqu qalu hadha sihrun wa inna bihi kafiruna kaga nan duk qurra sun karanta sihr to almuhim alaka tsakanin waɗannan qira'o'in qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin kafirai sun ce wannan mai sihiri ne qala al-kafiruna inna hadha la sihrun mubin sun ce wannan sihiri ne hadha yana kuma zuwa ga al-ma'hud fi dhihn malam bello menene shi hadha al-ma'hud fi dhihn in an ce manzo sallallahu alaihi wasallama to hadha ar-rajulu la sahirun mubin in kuma an ce a'a la sihrun mubin to yana koma ne zuwa ga al-ma'hud fi dhihn lokacin da manzo yake karanta alqur'ani ko ya bayyana musu wata mu'jiza kina su ce sihiri ne tunda al-ayatu shar'iyya shine al-qur'ani al-ayatu al-kawniyya mu'jizoji wa in yaraw ayatan ya'ridu wa yaqulu sihrun mustamir sun ce mu qur'ani sihiri sun ce mu kuma ayoyin mu'jizoji sihiri to nan sai a ce al-ma'hud fi dhihn saboda abinda sun kace ma hada mu ba mu gane shi ba an gane ko to kuma alaka tsakanin waɗannan kira'o'in shine at-talazum domin an ka samu sihiri dole sai an samu mai yin sihiri ya an ka samu mai yin sihiri kuma aikin shi ne mi yin sihiri eh kiran kira'o'in suna da talazum ba sani ko ban fahimta ba wallahu ta'ala alam to aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta ta taujihul qira'at aya ta wato biyar kenan a cikin suratu yunus inda Allah ya ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an an gane ko Allah subhanahu wata'ala shine ya sanya rana ta zamanto diya'an an gane ko to mai haske imamu kumbul rawi ne na ibnu kasir shi ya karanta huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an diya'an malam bello da alhamza ba diya'an ba mai haske kalima ta diya an gane ko asalin wannan ya'un da wannan alhamza a kira'a ta kumbul wawun ne asalin shi duwa'an ne domin daga addau'u ne jam'in shi kuma addu'a shi yasa shimfidi littafinsa addu'a'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an to asalin shi duwa'an ne saboda kasra ta gabaci ne ta gabaci wawun sai an kama idata ya'un an kace duya shi kuma duya a qira'a ta qumbul an maida alhamza an maida wawun ta kuma mi alhamza saboda dama suna wakiltar juna an gane ko e wawun ana iya maida ta mi da zaman to alhamza mun gane ko a larabce cikin ilmus sarf musamman in wawun ta zo karshe wani lokaci zaka ga ana maida ta alhamza to almuhimmu dai Allah anan mala abdullahi huwa allazi mi awwal ladhi huwa alladhi ja'ala ash-shamsa to an ce huwa huwa ja'ala ash-shamsa to huwa alladhi ja'ala ash-shamsa ha shike nan magana ta kare to shi kadai ne ake nufi alladhi din tana nuna al-hasr eh na hasr ne in kaga an kawo alladhi wurin da ba sai an kawo shi ba ma'ana na tafiya to kina abin ya koma hasr an gane ko to huwa alladhi Allah shi kadai ne ja'ala shamsu diya'an ya sanya rana mai haske don babu wanda isin shi haka in ba Allah ba ko diya'an aqra'ata qumbul wal qamara nuran mallam bello wata shi ko ya zama tomi haske a to biya bambancin kamar diya da nur haske kana ne haske bai kuna haske in yayi yawa lazar ba da haske da aka yanta ba mala abdullahi ga magana taka kan mu ci batur da yawa shi biya haske ne wanda yana tare da energy sinadari yana tare da sinadari shi ko nur haske ne wanda bai tare da sinadari shi ya samu waɗansu malamai suke ganin shi hasken wata kamar yanzu kamar irin hasken gada lantarki bai ɗauke da energy a asalin shi amma shi hasken rana ya tare da energy yadda za mu gane wannan hasken rana itace suna amfanuwa da shi muna ganewa itace suna amfani shi sa inda babu rana kwata ɗan adam ma lalacewa take irin lefayi da ake cima paul wajen lezik eskimokin ana ganewa akwai sinadarai da suke amfanin fatar dan adam akwai sinadarai da suke amfanin itace shi yasa wannan zahir ranar shine suke ja su itace in sun ka ja shi da shi ice yake amfani da shi kuma 'ya'yan itace suke amfani har a samu su sinadari shi yasa Allah ce wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadira to khadiran nan sai Allah ce nukhriju minhu habban mutarakiba saboda wannan tsanwan shi ke jawo hasken rana ya bada sinadarin da zai bada ni iccen ya samu damar da yin 'ya'ya su jawo har a samu nau'i na jin daɗi ya zama to kada su ta bambanta yanzu mun gane bambancin to da wannan ne za ka gane ma'ujiza ta alkur'ani in yayi amfani da kalima bai ce wanda zai ji alshamsa nuran ba wal kamara nura na al'udul alkur'ani don ya nuna maka hasken rana ya bambanta da hasken wata shi hasken wata ma shi ke sa ruwan teku su ja da baya yanzu in ka zo da daddare in ka dawo teku da sai ka iska ta ja da baya to hasken wata yana jan ruwa muna ganewa ala ayyati hal anan mu gane wani abu shine cewa system solar wanda abdulmumuni diyof dan kasar Nijar wanda ya gano ana amfani da hasken rana don a samu a samu wutar lantarki to kaga ashe qur'ani ya faɗi wannan saboda ya nuna hasken rana haske ne wanda yana ɗauke da energy ya kira shi ad da ya zo ya bincike ya gano kaga yanzu gashi nan turawa duk duniya suna ana amfani da shi sai dai matsala guda ya kamata a ce duk kamfanin da ya amfani da wannan fasaha sai ya ba kasar Nijar hakkinta to wasu sun kace wai da ran shi ya sai da wannan karmikin a'a wato yanzu sun yi kare mu ne malam bello ba amsa ne da su yi ba tun da mu ba mu da ƙarshen da ko wayon da za mu kai su kotu sai su gaba da amfani da shi an gane ko eh suna yin wannan amma wasu na cewa ya sai da waɗannan takardu amma ƙarya ne ya ce abdul muni ma ina ruwa ne da waɗannan abubuwan mutum ne wanda bai damu da kuɗi ba mun gane ko da haka a yi bincike in ba wayo sun kai bai sa hannu to a zo su ba mutane duk kamfanin da ya buga abin ga a yi lissafa ko fano solar nawa ya buga eh ya ba kasar nijar haƙƙinta eh waɗannan kuɗi su kaɗai an kaba mu sun ishe mu gabatar da ayyuka tun da haƙƙi ne na ƙasa su nasu biyan su ake yi to don ya ba su biyan na wasu kuma su ce haƙƙin ɗan adam da adalci ɓarayin banza da yi sai Allah ya ce to wa qaddarahu manazila Allah ya sanya ma wata yana da manazil masabkai guda ashirin da tara ko guda talatin a wata to Allah ya yi haka li ta'lamu adadin sini na wal hisab don kusan adadin shekaru da kuma lissafi nan da ya kawo lissafi saboda lissafi ba na shekaru ɗaya na ba akwai na yini akwai na mi akwai na sati akwai na wata akwai na shekara masali ko mun fahimta ba kuma ya kawo wata saboda mu musulmi da wata muke aiki shi yasa ce li ta'lamu adadis sinina wal hisab kuma can cikin suratul abin nan ma isra ya kai bayanin wannan waja'alna al-layla wan nahara ayatayn fa mahawna ayatal layli waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa li ta'lamu adadis sinina wal hisab dan shi yinin shi kadai ba dare shi kadai ba a gane lissafi da shi dole sai an hada da ni sai hada da yini don kakace akwai kuskure cikin alkur'ani to da yace lita'lamu adadis sinina wal hisab dan kusan adadin shekaru da hisabi lissafi kenan mun gane ko wannan ba shi ke nuna dan wannan daya halicce su ba kullun in kaga ta'alili ya zo rike ga wata kaida mai kyau na farko ka samu at-ta'lil al-musarrahu bihi wanda an ka faɗa ƙarara sannan kuma sai ka samu ta'addudu ta'lil akwai abin da yana da illa ba guda ba don karatun kashe haɓaka daga ciki sai ka samu al'ilal al-mustambata abin suka ce ma mafumul illa an gane ko shi mafumul illa nassi bai hudu abu ba amma ana iya fahimtar shi karkashin nassi to in wannan illa mafuma ba ta saba ma nassi ba to ana aiki da ita da haka ne duk inda ka cimma li li li li sai ka riki kana iya fitar da karatu karshen wannan da ya ce lita'alamu adadin sini da wal hisab yanzu don saboda lissafi kawai Allah halicce su a'a gashi nan muna amfani da hasken su ja'ala shamsa diya'an likay tantafi'u bi daw'iha wal qamara nuran likay tantafi'u bi daw'ihi sannan kuma ita ranar da ya halicce ta dan mami dan saboda su nuna akwai Allah babban ma illa kenan su nuna akwai ubangijin da ya halicce su dan abauta mishi sai Allah ce to ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci waɗannan abubuwa ba sai dan gaskiya dan tauhidi sai Allah ce nufassilu al-ayati ko liqaumin ya'lamuna muna rarrabe ayoyi ga mutanen da suke da sani da Imam Hafs an gane ko wanda rawi ne na Asim da Imam Ibn Kathir al-Makki da Imam Abu Amr su sun ka karanta da Imam Yaqub al-Hadrami al-Basri an gane ko sun karanta yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamuna Allah yana rarrabe ayoyi ga mutanen da suke da sani yufassilu kenan huwa sauran qurra sun karanta nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamuna sai zaman to a qira'ata su hafs abin nan ko mu ce tunda rawi ne rawi hafs da kuma ibnu kathir da abu amr da yaqub yufassilu babu iltifati tunda an ce Allah zai rarrabe dama an ce huwa allazi to da an ce yufassilu ay yufassilu huwa qira'a ta sauran da sun karanta nu fassilul ayati akwai iltifati iltifati daga mi daga wato al-ghaib ila takallum domin huwa ana magana ne da wanda baya nan misali uslubi ne na ghaiba an gane ko sannan kuma nufassilu nan sai zamanto mi an yi iltifati an maido damirul khitab kama Allah yana magana ne kai tsaye da mutane muna rarrabe ayoyi ga mutane da suke da sani annunu litta'zim nunin cewa da ke nuna girmamawa ba tare da akwai alloli daban-daban ba kun gane ko in kana son karin bayani ka duba cikin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an na fata an fince ni da sun ka zo wajen taujihin wannan qira'a sun ka ce da Allah ya ce nufassilul ayati da yufassilul ayati sun ka ce qira'a ta ya'un ita ta dace da siyaqi dan ya ce ma khalaqallahu zalika illa bil haqq bai ce ma khalaqna ba to ita ko qira'a ta nufassilul ayati da mun ka kawo su kuma akwai nazir kinta tamkatta inda Allah ya ce qad fassalna al ayati liqaumin ya'lamun a cikin suratul an'am aya ta 97 ina fata an fahimci ni kuma lafazin da yanzu fassalna da nufassilu in ka diba fassalna fassalna cikin qur'ani ai yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma kamar yadda ibnu zanjala ya yi bayani in mai son karin bayani kuma ya koma cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na abin muhammad bin umar salim bazumul safha ta 871 ta ayar da za mu tashi akan ta gaba aya ta wato goma sha ɗaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ce walau yu'ajjilullahu da dai Allah yana gaugawa linnasi ga mutane asharra kenan walau yu'ajjilullahu sharra linnasi na da Allah yana gaugawa yana mutane gaugauto mutane sharri isti'jalahum bil khairi irin yadda yake gaugoto musu da alkhairi sai ce to la qudiya ilaihim ajaluhum da an zartan musu da ajalin su da yanzu babu su sun mutu an gane ko la qudiya ilaihim ajaluhum ita ce qira'a wato abin nan ta imam hafs an asim basali ko mun fahimta ba imam ibn amir al-dimashqi da kuma imam yaqub sun karanta wato abin nan da imam ibn amir da yaqub sun karanta laqada ilaihim ajaluhum ajalahum انتبه كنا لقضى إليهم أجلهم da Allah subhanahu wata'ala ya zartan musu da hukunci ya ya kashe su dai a takeici da babu su bisa doron kasa su ko sauran qura sun karanta la qudiya ilaihim ajaluhum da an zartan musu da hukunci su da ma'ana da an kawar da su da bisa doron kasa to qudiya kaga ta nuna an yi hukuncin bata faɗi waye ba wanda qira'a ta ibnu amir ya kuta faɗi wane ne zai yi hukuncin laqada asalin laqada an gane ko malam abdullahi laqadayana domin qada ya qadina qadaya ya qadiyuna sai an kai i'lal da abin nan da qalb sai sun kace to qira'at da tace laqada ilaihim ajaluhum da Allah ya zarta musu da hukuncin su siyaki akwai siyakin da abin nan yake siyaqu sabiq wanda yake yi yake taujihin ta shine inda Allah ya ce walau yu'ajjilu Allah kaga nan gaugautawa fi'ili ne an danganta shi zuwa gaba zuwa ga Allah da Allah yana musu gaugawa sannan kuma tana da tamka wanda ake taujihin ta da shi cikin alkur'ani inda Allah ce thumma qada ajalan farkon suratu al-an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'inda thumma antum tamtarun kaga yace huwa allazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan kaga an danganta zartar da hukunci zuwa ga Allah su kuma qurra saura sun karanta la qudiya to babu laifi can an ce za a zartar an kusan babu wanda adda izinin zartarwa sai wa sai Allah subhanahu wataala sai Allah ce to fa nadaru alladhina la yarjuna liqa'ana za mu bar waɗanda ba su yi imani da haduwa da mu ba fi tughyanihim a cikin ketare iyakarsu ya amahuna suna fagamniya an gari ko yawwa to in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam safha ta 835 zaka ga karin bayani sannan kuma wannan taujihuna alqira'at توجيه القراءات العشر بالقرآن إن كدبا أصفحة تدري دا أربعين دا بكوي سنكا أول نمبيان من قال وانا ko yawwa. to kafin mu je aya ta gaba bayanin da zamu yi shine malamai sun yi fassara in ka diba cikin littafin Abdurrul masun fi ulumil kitab al maknun as-sabil al-halabi da kuma adwaul bayan fi idah al-quran bil quran na al-sheikh al-allamah al-qurani Muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin muna ganewa shine cewa wasu malamai suna ganin cewa da sauran littattafan tafsiri in na bada misalin littafi ɗaya ko biyu ko uku ba dole ba sai su an gane ko wasu malamai suna ganin cewa ga aya kamar da Allah yana ga woto ma mutane sharri kamar yadda yake ga woto musu da alkhairi na ana nufin kenan mutane wani lokaci suna kiran makansu sharri shi yasa Allah ce wa yad'ul insanu bi sharri du'aahu bil khair shi yasa ba a son mutum ya saba da addu'a ta sharri hatsari na ko ƴaƴanku kaga manzo sallallahu alaihi ya hani kada ku yi ƴaƴanku addu'a mummuna addu'a sai ku dace da mu lokacin da ake cewa abin a karba kaga ka halaka kanka ka halaka danka Allah kai mu tsari an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a nan ba irin wannan ake zance ba ana zancen shine addu'ar da kafirai suke yi ta izgidi وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم to duk suna shiga ciki eh ko mutun shi irin in kafiri ne da shirin irin wanga in ma musulmi ne lokaci zai yi addu'a mummuna ko ga dabbar shi ko ga dan shi ko ga wani abu na shi Allah kai tsari to almumu da wannan Allah ya nuna cewa dan adam an gane ko yana yin gaugawa mummuna addu'a idan da Allah yana gaugota musu da an yi ta kaji والله تعالى أعلم آية تقبل ذا مدوكا أشكين توجيهنا قراءات آية أشرين تشيدا سيدي ما تتوقوا سيئان حتى تدع آية أشرين تشيدا إن الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات idan aka karanta musu ayoyin asalin tutula tutulawuna daga tilawar bayyanatin hujjojin mu da an bayyana mu qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su yadda da haduwa da mu ba za su ci iti bi qur'ani da gairi hada shi wanda fi na iti inda za a tashi kan shi to ba a samai alhamdu duk inda ka gani itu ni bi kitabin min qala a ce itu amma inda a haɗe shi kira sai a ce qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'ani da gairi hada an gane ko waɗanda ba su imani da haduwa da mu ba an gane ko sai su ce ka zo da wani abin karatu gairi ha'aza wanda ba wannan ba au bazilhu ko kuma ka yi ka tattaunza shi a ɗan yi mishi kwaskwari mai jimala bahaushe fi'ili na laƙiya yalƙa in ka ɗiba cikin aljadwal fi arabin ƙur'an yana da cikin fi'ilan da an da masadir kasira ita kanta liƙa'ana alhamzan nan ya unta mal abdullahi domin laqiya an kace kinan liqayana ni da ta zo karshe sai an kamar ta alhamza to qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ko kace bai dace gare ni ba ko bai yiwa gare ni an ubaddilahu in canza shi min tilqa'i nafsi ne daga wajen kai mun gane ko yawwa ni ba zan iya ba Allah ne yake da izinin wannan imam nafi' al-madani da kuma abu ja'far al-madani sun zami yawa da ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri an gari ko sun karanta ma ya kunu wato liya sannan kuma inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim inni ya akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim to wannan fathul ya da sukuni bai da wani abin nan wajen ma'ana to ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yace da sun kace iti bi qur'an da gairi hada au badilu ka zo da qur'ani wanda ba wannan ba su ba wai sunna suka yi a kawo wani ƙur'anin ba kawai a abinda suka nufi shi ne a kawo ƙur'ani wanda ya dace da son ransu domin inda za a kawo wani ƙur'ani kuma ya zama to yana ƙurshe da saba ma shirka su da sabon allansu fiye har yanzu ba su bukatar haka mun gane wani da kyau sannan kuma shekh abdullatif hamad shawari cikin tadribatul lughawiyya ya kawo bambanci tsakanin wato at-tabdil an gane ko don ya ce kulma ya kundi an ubaddila min tilqa'i nafsi shi tabdili da kuma itiyan da an ce itiyani za ka zo da wani abu sai ka fi shi tabdili kuma kana iya ko ka canza mai fuska ko kuma ka zo da wani shi kiran shi a tabdilu sai zama to a ammu min al-itiyan kadiba sun at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu ya kawo wannan to da yace ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yace mafhumu mafhumin wanga ai wanga wurin inda yace an ubaddilahu min tilqa'i nafsi mafhumin shi ba yace ni ban iya canza shi ba to me yake nuna yana nuna cewa eh awo kamar da ce ni bai iya canza shi to mene ne mu kishe shi kina akwai wanda ke iya canza shi to wanda ke iya canza shi ne Allah ya ce to kuma akwai ayoyin da suke nuna wannan malan sakh min ayatin aw nunsiha la ati bi khairin minha aw mithliha kaga nan Allah yana da iko akan wannan sannan kuma Allah ce yamqu Allahu ma yasha'u ويثبت وعنده أم الكتاب يتي وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مثل وإن أتبع إلا ما يوحى إلي ba ko ni ke bi ba sai abin da an kai mini wahayi an gane ko dan qur'ani sai to kai kaji annabi ma ko mishi ba sai abin da an kai miki wahayi ko sai a ce musu a ai hadisan ma da aikin da kai wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahayi inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim yace ni ina zai tsoron in na saba mu ubangiji na azaba ta yi ne wanda ke mai girma sai Allah ce to kullau sha Allah ka ce da Allah ya so ma talautuhu alaikum da ban karanta muku alkur'ani ba ko ba shi ba sannan kuma wala adrakum bihi an gane ko da kuma Allah bai sanar da ku ba shi alkur'ani tunda mu shi a ce ta Allah Allah abin da ya ga dama yake qira'a ta ibnu kathir an gane ko bi khilafin anil bazdi in an ce bi khilafin anhu shi ibnu kathir yana da bazdi yana da qumbul to amma shi bazdi kin rawi ne na ibnu kathir ya an ce bi khilafin anhu kina yana da fuska biyu shi bazdi kin ya yi riwaya da wata fuska ya yi riwaya da wata fuska to sun karanta bi haqqil alif ba'da allah kenan kullu sha Allahu ma talawtuhu alaikum wala adrakum bih ba sani ko mun fahimta ba akwai qira'a wala adra'atukum bih wala adra'atukum bih adra'a qira'a ce shadda kuka diba cikin abdurrul masul fi ulumil kitab al maknun ta kaga wannan bayani to tawjihin wannan qira'a in ka diba cikin littafin al qira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 572 zuwa safha ta 574 sun ka kawo cewa akwai kira'a ta ibn kasir duk da ke bi kurfin alilbazi kenan wala adrakun bi ba wala adrakun bihi ba su kuma jamhur sun karanta wala adrakun bihi akwai kira'a shadda wala nazartukum bihi da ban yi muku gargadi da shi ba akwai kira'a ta alhassan albasri wala adratukum bihi an gane ko yawwa yanzu waɗannan kira'o'in ya zamu yi su kira'ar da ta ce wala adrakum bihi idan ka gaya musu lausha Allah da Allah ya so ma talautuhu alaikum kinan ma arsalani ilaikum da Allah bai turo ne ba fa talautu alaikum alqur'ani in karanta muku alqur'ani wala a'lamakum Allah da kuma Allah bai sanar da ku ba wala akhbarakum bi da Allah bai ku labari dan Allah ya so duk wanda bai faru kenan ku gane cewa wannan abin da ya faru da son wani da son Allah ban sani ko mun fahimta ba yau ita ko qira'a da tace shadda wala nazartukum bihi da ban yi muku gargadi da shi ba kenan da Allah ya so da ban karanta muku alqur'ani ba kuma wala anzartukum bihi da ban yi ku ba da ban yi ku gargadi da shi ba ita ko kira'ar ta karanta wala adra'atukum bihi an gane ko wala adra'atukum bihi sai waɗansu malamai sun ka ce to ita sai an ba ta fuska guda biyu shi ne cewa ko ka ɗauke shi adra'atukum min ad-diraya daga sani kinan sai da manto asalin shi wala adra'atukum bihina sai an kamai da ya'un an gane ko ta koma alhamza addra'a an gane ko tun da tudin nan ta mai magana ce domiri ce kina sai zaman to wala addra'atukum bihi asalin shi wala adra'itukum bihi da ban sanar da ku shi ba amma sai an kamai da ya'un ta koma ta koma hamza sai an kace wala adra'atukum bihi wadansu malamai sun kace a ba daga diraya bane daga addar'u ne shi ne tun kuda wa ya zara'u an halaza ke darbu da alhamza a bamu ba wancan mai ainihin sun ka ce ma'anarta kenan addafu kenan da Allah ya so ma talautu alƙur'ana alaikum da ban karanta muku alƙur'ani ba wala ja'altukum bi tilawatihi khusama kenan da Allah bai sanya ku ba an gane ko saboda karatun da ke muka alkur'ani khusama'a jam'in da khasim mutumin da yake jayayya tadra'una ni hakku zaman to kuna sun kudi keniya da ni bil jidali da jayayya wato kan dukuna ni kuna kare ta ina fata an fice to kira da tace kullu sha Allahu ma talaitu alaikum wala adrakum bihi ba sai gumta ba tunda wala adrakum nafi wasu ka ce a asalin wala adrakun bihi ba sai ko fahimta ba yadda ibnu kasir ya karanta bi khulfin adil bazzi tunda shi bazzi ya karanta wala adrakum bi kuma ya karanta wala adrakum bi amma imamu kumbur shi wala adrakum bi to ita kuma an kace wala adrakum bi wasu sun kace asalin shi wala adrakum bi ne sai an ka shahidi an ka shahida mu ba sani ko kuna fahimta ba wasu sun kace a'a ita wannan lamun ba la annabiya bace lamun ta'kidi ce ba sani ko mun fahimta ba yawwa kenan sai zamanto wala adrakum bihi kenan wala a'lamakum bihi da Allah ya sanar da ku alqur'ani min ghairi an atluhu alaikum ba tare da ni ni karanta muku shi ba kenan min ghairi tariqi ba ta hanya ta ba wa ala lisani ghairi da wani na da zai karanta muku wannan alqur'ani kenan wala adrakum bihi an an tariqi ghairi walakinahu yamunnu ala man yasha min ibadi sai dai Allah yana baiwa ga wanda ya so daga cikin bayansa fa khassani bi hadhihi al-karama sai Allah ya kebance da wannan karama ya bani wa ra'ani laha ahlan Allah ya ga cewa na cancanci in samu wannan dunan nasu kuma bayan mutane kidan hasad da kuka yi ku daina Allah ne ya ga dama ya zabi ku kaji da ka taujihin waɗannan qira'at da shaza da mutawatira ku ga in mutum bai san qira'o'i ba ya za a yi dama hasara ce ta kai su wajen wannan abubuwan Allah subhanahu wata'ala ce bi isa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi kuma Allah ce ba yawan alladhina kafaru min ahli alkitab huwa lil mushrikin an yunzila alaykum min khairin min rabbikum da wasu alkhairi ba su shi musu hasara ce Allah kai mun sai to kun ji dai tawjihin wannan qira'at kuma kira'a ta gaba wadda za mu tashi aya ta gaba da mu tashi akan ta ita ce aya wato ta sha takwas amma dole sai mun koma ta sha bakwai don mu samu tawfiqin ta Allah ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayati faman azlamu wane ne mafi zalunci malamai suka ce ai la ahad azlamu babu wanda mutum wani mutum wanda kai mai zalunci mimman iftara ala Allah kadiban da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah ba a ce ala Allah sama Allah Allah ba kwada cewa la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majaz ba ba haka ba sai Allah ce innahu la yuflihu al-mujrimun mujrimai na alarkin kafirai ba za su yi nasara ba dan duk wanda ya wa Allah ƙarya da ganga ayya kafirta a cikin suratul an'am akwai aya mai son ta yi kama da wannan aya ta 21 wa man azlamu can cikin yunus faman azlamu da fa'un nan kuma an'am wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadban aw kadzaba bi ayati can cikin suratul yunus innahu la yuflihul mujrimun nan kuma cikin suratul al'an'am innahu la yuflihul zalimun mun gano ne ko sai Allah ce to wa ya'buduna min dunillahi suna bauta ma wani Allah ma la yadurruhum abinda baya iya cutar da su mun gane ko kaga yana daga cikin abin da ke nuna abu ya cancanta abota mai zama tobi ina iya cutar da kai so abin da bai iya cutar da kai tsoron da kai wala yanfa'uhum kuma bai iya jawo musu amfani to abin da bai jawo amfani kana bauta mai kaga kenan shirka ba ta da wani amfani an gane ko yau to nan ana magana ne akan shi karan kansa abin da suke bauta ba ana nufin ba babu bannan da za ta same su domin yin shirkan ai ya cutar da su sannan gumci na ikon cikin shi haɗin mutum shi halaka shi sannan su masu tsaron gumaka da masu tallar shirka ai suna samun kuɗi an gane ko to ba wannan amfani a jini ko cutar da su karan kansu su jawo mutum amfani ko su kun kuɗe ba za su iya sai Allah ce wa ya ƙulu da suna ce ha guda ishi fa'a'una inda Allah waɗannan su ne masu cetonsu a wajen Allah sai Allah ce to yanzu kul atunabbi'una Allah yanzu za ku ba Allah labari bima la ya'lamu abinda Allah bai sani ba fi samawati a cikin samai wala fil ardi ko cikin kasai aljinsiya ce ta al-ard dan ba kasa guda ake nufi duk kasan ake nufi gare ku yau to kaga sai Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah wa ta'ala Allah ya daukaka asalin ta'ala ardan ta'ala wa daga al'ulula wawon ta zo ƙarshe an kabila ta alif subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka daga abin da suke yin shirka da shi suke haɗa Allah da shi ƙira'a ta hamza da kisa'i da salaf waɗanda duk kufi yuna dai sun karanta amma tushrikuna ina Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka ya ɗaukaka daga abin da suke yi shirka da Allah da shi in ka diba cikin tawjid qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo a wajen wannan aya sai suka ce to kenan qira'a ta hamdul kisa'i amma tushrikuna ko wace qira'a an yi tawjidin ta qira'a ta amma tushrikuna suka ce dama akwai abin da ya zo gaban ta asiyaqu sabiq kenan shine da yace qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam kaga ne na magana da su kai qul atunabbi'una Allah yanzu ku kuna ba Allah labari to kaga sai ce subhanahu wa ta'ala amma tushrikuna qira'a kuma tace amma yushrikun su kuma suka ce an hankalta ba abin da ya gabata gabanta shi ma asiyaku as-sabiq kenan inda Allah ya ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum bai ce ma la yadurrukum wa la yanfa'uhum kaga yace amma yushrikuna ya bai da cin uslub wato al-ghaiba tunda an ce ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum kun gane wannan ko yawwa to kinan sai ya zama to dukkan su an yi kowanne daga cikin su an bi siyaki guda yawwa amma in ka dauki qul atunabbi'una Allah shi kadai to in ka gada ma subhanahu wata'ala amma yushriku kana yace wa an yi iltifati to me ce qul atunabbi'una Allah kaga ai da su kai sai to subhanahu wata'ala amma yushrikuna kan kama an juya ne ana magana da mu'minin da su sun tantance ai magana da su ba in ba ka bai da su zuwa ga wancan ba ta Allah ya kyauta kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam safha ta 800 da sama cip cip zaka ga wato karin bayani muna gari ko yawwa zaka karin bayani game da wato wannan aya to kuma ka diba cikin daf'ul habil tirab an ayatul kitab karkashin wannan aya ya kawo wani iskali da kuma yadda ake warware shi aya da zamu tashi akan ta gaba aya ce ta 20 da dai a cikin suratu yunus da ita ta 22 da ta 3 suna dauke da taujihi na qira'at Allah ce wa idza azaqana nasa idan mun ka dan tsana mutane asalin azaqana an gane ko wato azwaqana ne ita wannan alifkin wato abin nan ne an shafe wato azafa asalin shi azwaqa af'ala domin zaqa yazuku zawaqa yazuku to Allah ce da in muka dandana mutane rahmatan jin dadi min ba'd dharra'a bayan cuta ko bayan sanani masatku wanda ta dan shahe su kidan bayan cutar da ta shahe su an gane ko idza lahum makrun fi ayatin sai ga su suna makirci a cikin ayoyi shikenan idza fujaiyata ko yasa baka gane mutum sai shi na cikin wadata wannan daga cewa dawa ne shi da kankan da kai amma da ya samu kuɗi sun ka canza shi ko da ya samu mulki sun ka canza shi ko da ya samu jama'a sai ya canza an gane ko sai wasu suka ce a'a kuɗi da mulki da jama'a da ɗaukaka ba suke canza ɗan adam ba dama wasu ɗabi'o'i na yake da su a ɓoye bai iya bayyana su a wannan lokacin don da ya samu kuɗi ya samu abin da zai sare bayyana su ko mulki ko kudi ko ilmi shi yasa ko ilimi na addini in ba mutum ya dame shi don Allah ba in ya same shi karshe girman kai Allah kai mu da su shi yasa Allah ce zalamu makru fi ayatin wannan kuma dabi'a ce ta mutane da yawa har musulmi zaka iske su ba wai duk da ke musulmi bai makin cikin ayoyin Allah amma zaka iske mutumin da yake neman a mishi roƙon Allah wata bukatar tashi tabiya tana biya yanzu ma zai nuna waɗannan mutane su ne suke kawo ɓanna a cikin kasa dan siyasa yanzu ya ce malla ai addu'a mai kuɗi ya fara samun kariya ya ce malla ai addu'a ko kuɗin kasuwa ya fara shiga ya ce malla a sa addu'a amma yana samun kuɗi suka ce malla man nan kasan duk wasu da suka don basu da aiki ta cikin mai aiki bai tsaya shi girma fisal dan siyasa zai ce ai addu'a sai ya samu mulki ya ce to malla man nan ma su ne suke kyankyashi 'yan ta'adda cikin kasashen kaka kaka kaka kaka duk da abu idan lahu makrun fi ayati sai sa fir'auna da ya ci waya Allah ya ce wala kad akhadna ala fir'auna bis sinina wa naqsim min at-tabarati la'allahum yadhakkarun kuma garbani kuma Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal wat tafadi'a wa kama ayatin mufassalat wastakbaru wa kanu qawman mujrimin Allah ya ce wala ma waqa'a alaihim rijis yanzu kan sun fara jiga jikin su qalu ya musa qulana rabbaka fa ahida indaka sai cikin su zuhur wa qalu ya ayyuha sahiru qulana rabbaka fa ahida indaka sun ka ce la'in ka shafta annan rijiza ana arama kuma garba ne can kuma suka ce inda na lagun tabbi sai suka ce la'in ka shafta annan rijiza saboda sun rikice wai annabi musa ne yayi musu ba wai ba ya an kaba ki allah allah ne yayi sun ka ce la nu'minan na naka za ku yi imani kowa da gaskiya eh wala nursilan da ba aka bani isra'ila hadda rasuwa la nursilan na ai wallahi la nu'minan na laka wallahi la nursilan na nuna tauki ya sa ka gane mutum mace amana na in yarin fazo kudin yau kai shi to mai san darajar Allah so ɗaya da kai ga abin duniya Allah ce falamma ka shafna an humul mujiza ila ajalin hum balighu idza hum yanqutuna to kaji idza arkan nas rahmatan min ba'd dharra masatu mutanen makka da yunwa ta kai musu karo zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kai musu addu'a yunwa ta fara rubutu ko ba karan bane Allah ce inna kashiful azabi qalila sai ce mi innakum aadi da daga musu azaba ma da wala su shi sa wani talaucin da kaga Allah ya bar shi ya in ba da talaucin ba da zuwa wannan zaman lafiya walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard to haka babu inda za a kewaye Allah in ma kana bari ka bari sai Allah ce qulillahu asra'u makra Allah shine mafi gaugawan makirci an gane ko ma'ana mayar da sakamako kenan tunda an ce lahum makrun sai aka ce to kuma an mayar musu innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin wa makaru makaran wa makarna makran wa hum la yash'uruna sai Allah ce to inna rusulana abu amur ibn al'ala ya karanta rusulana shi da wani inda kalma take yana karanta ta da su ne sauran kun suna karanta rusulana Allah ce lalle manzanninmu yaktubuna suna rubutawa su ne mala'iku kenan ko ba karan bane wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu ko ba karan bane yawwa suna rubutawa yaktubuna suna rubutawa ma tamkuruna abinda kuke yi na makinci mun gane wannan da kyau ko yawwa imamu rawh wanda rawi na yaqub al-hadrami al-basri ya karanta ma yamkuruna lalle manzannin mu suna rubuta abin da suke yi na makirci yamkuruna amma da nace inna rusula da qira'ata wato qira'a tara da kuma wato rawi guda ruwais kenan tunda shi ba rawi ne na yaqub sun karanta inna rusulana yaktubuna ma tamkuruna suna rubuta abinda kuke aikatawa da makirci sai malamai sun kace to ita qira'a ta rawu ma yamkuruna kindan an gane ko za a yi mata tauqihi da ce idza lahum makrun fi ayatina tunda lahum an kace ba ce idza lakum makrun fi ayatina su ko qira'a ta jamhur sun kace wa wata qira'atul khitab annaha dakhilatun dimna alqawl ta shiga cikin wato zance almutaqaddim qablaha alqawl kinan umurni da zance da an kai fi qawlihi qulillahu asra'u makra to tunda an ce qul kinan kai annabi fa huwa amrun min Allah ta'ala umurni ne daga Allah madaukakin sarki li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi khitabil mushrikina tunda an ce qul kinan ka ga ya musu qulillahu asra'u makra tunda ya ga musu ce inna rusulana yaktubuna ma tuktubuna Allah ya ce manzannin musula na suna rubuta abin da kuke yi da ba سلكم في الجوع ما تمكرون تمكرون في مضارع يفيد التجدد والتكرار abin nan da suke yaktubuna suna rubutawa ma tamkuruna abin saboda makirce suna yi na ana rubutawa ko ni sai an kai muqabala nafsi da nafsi fi'li mudari ke muqabala da da fi'li mudari an gane wannan ko yawwa to madalla to wannan shi dai taujihi na wato wannan wannan kira'a saboda duk masu yi izgili da banna da ayoyin Allah wallahi su bane domin akwai manzanni na ubangiji suna rubutawa mala'ikuwa ake rubutu an gane ko yawwa to aya ta gaba ita tana ɗauke da bayanai ita ma wadda za ta biyo bayan ta za ta ɗauke da bayanai ina ganin su kaɗi ne za mu samu ɗauka a wannan Allah ce huwa ladhi shi Allah shi ne wanda yusayyirukum yake tafiyar da ku kuma ka bari sara yayi tafiya asalin shi sayyara yasiru yasiru sai aka ce sara yasiru sai an ce in an ga mai shadda dama da abu an yi mai fi'ili ake mai shadda yanzu na wato harafin shi na illa yana bayyana dama ko a in fi'ili na aibishi isnadi zuwa ga mufrad ko musanna ko jami'i ko kuma in mufrad in abin nan da yin ba fi'ili bane a maida shi musanna a maida shi jami'i a yi tasghirin shi ko kuma a yi tadhifin shi yanzu harafi ne na bayyana wanda Allah asali da yake sara alif gangani baka san ya unta ba asali ta kuma wani abu to amma da an kai su sara yayi tafiya to ana so a ce ya tafiyar da shi ana iya cewa asiyarahu kuma ana iya cewa sayyarahu to sai amfani da sayyarahu da ke nuna karfi kaga sai ya wannan ta komo asirin ta yusayyirukum Allah subhanahu wata'ala shine yake tafiyar da ku fi'li mudari ne yana nuna mi tajaddud wa takrar imam ibn amir ad-dimashqi da imam abu ja'far al-madani sun karanta yanshurukum Allah shi yake daidaita ku ya rarraba ku yusayyirkum ya nuna shi yake tafiyar da ku yanshurkum ya nuna shi yake rarraba ku don wani ya kama gabas wani ya kama yamma wani ya kama kudu ya kama arewa fil barri a bisa doron kasa wal bahri da tu mutane kullu suna yawo wallazi ja'ala lakum al arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi to yusayyirkum bai ce yusayyirkum da ba mata ba su tafiya ne litaglibi janibin dukuri ala janibin ina to ya an samu wani kafiri sai ta to ai ba Allah ne yake tafiya ba ai jirgin ruwa ne yake tafiya sai a ce dan adam da yake kera jirgin ruwa wa ya bashi ilimi ne yace wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinata min wa yakhluqu ma la ta'lam za a halicci abin da ba ku sani ba ma'ana ko da Allah ya baka ilimi ka kera wani abu ai kayan da ka hada ka yi wannan abin ai na Allah ne ilimin kuma na Allah ne kai ba halitta ce ka yi ba kai dan han hadawa na kai hade hade na eh muna gane ba abu na biyu su shi dan adam da yake tafiya in doki ne ba ka halice shi kuma tahiyar nan da yake yi sai Allah ya so ya kai kanka da kake buga dokin ka motsa shi jijiyoyin Allah ne ke ba su ikon su motsa in ba da haka ba za ka yi motsa to shi ne dalilin da yasa aka danganta ta zuwa ga Allah mun gane ko wala karkar ramna bani adam sai tuni wa hamalnahum fil barri wal bahr mun dauke su a kasa mun dauke su kuma cikin ruwa ai ba da nufin Allah ya dauke su a'a ya ba su ilimin da za su yi abubuwan da za su ba su dama kuma ya halitta musu dabbobin da za su tafi ba haka nan ba sai ka kasa gane inda aka saba mun gane ko kuma bayan jirgin ruwa to iskar da dan adam yake shaka shi rayuwar yi shi in ba da iskar ruwa sai ka mutu ba sannan iskar da jirgin ruwa ke amfani da shi ko jirgin sama wani yake kada shi Allah ce wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskil ar-riha fa yadhulna rawakid ala dhahri sai su tsaya tak rawakid jirgin raki da abin da ya tsaya tak yace to wallazi yusadukum fil barri wal bahr ko yanshurukum kamar kira'a da muka faɗa kira Allah yake tafiyar da ku wacce kuma kira'a ta Ibn Amir da Abu Ja'far da Allah yake rarraba ku don kowa ya kama hanyar shi kowa akwai manufa tai hatta idza kuntum fil fulki Allah ce hatta sai ka dauke ta nan ibtidaiya ana nan sai ga afil fulki cikin jirgin ruwa nan almuka dauke ta jinsiya jinsul fulki ko ka dauke a alfulku tana daukar jirgin ruwa guda tana yin daukar jirage masu yawa a ce kun kasance cikin jiragen ruwa wanda raina bihin birihin tsayiba Allah ce sai muka tafiyar da su jara gudu muka gudanar da su jara bihi ya gudanar da shi birihin tsayibatin da iska tsayiba duk in ka gari ku cikin qur'ani in dai ta zaman to ba ta da al'in aljinsiya ce to an huta da ita da jam'i duk dai amma in ka gari da al ko ku ta zaman to rihun nakira to in ba ta sifa ba ta zo ba to ta za azabu kaga da yace wajere da bihin bihi sace mi tsayibatin kaga da sai kawo sifa mai kyau iska ce mai kyau wa farihu biha sai su ji dadi suka yi ji dadi suka yi farin ciki ja'at harihul asif sai iska mai karfi ta zo guguwa kiran waja'ahumul mawju min kulli makan sai tozon ruwa taguwar ruwa ta taso musu wannan yana nuna maka ashe iska Allah na baka nuna maka cewa ashe iskan nan shine ke buga ruwa suna tashi shi yasa jiragen ruwa an ka auna an ka auna an ka ga iska zai zuwa da yawa sai a ce jirgin ruwa ko da ya hawa a ce ya kwana ya biyu kaza ko ko a ce a'a yau iska bai da kyau kada a tashi haka jirgin sama shi ma da iskan na da an auna yan mai tiyo sun kaji ba su ce iska bai da kyau kada a tashi ha ko ga shi nan duk qur'ani yayi bayani sai Allah ce waja'ahum al-mawt min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim wa dhannuna ma zato suka yi ba tabbas su sa an kewaye su halaka ta su ba ba fita yakin da mallan dalil alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim masu imani suna da sunan da Allah tabbas na zato da Allah mai zato ai da lamari ya bace wa idan qila inna wa'dallahi haqqun sa'atu la rayba fiha kuntum ma nadri bas sa'a inna dhunna illa dhannan wa ma nahnu mustaqim sai Allah ce to da'awu Allah mukhlisina lahu sai ga sun roki Allah shi kadai suna masu tsarkake addini gare shi sun ce la in an je tana min hadihi Allah in ka cirta ta daga wannan dan ku nan min shakirin za mu kasance daga cikin masu godiya kuna gane ba ku eh an ce dan ikrima dan Abu Jahal wanda ayata daga cikin ayoyin da suka sai musulunta domin da ya shiga cikin jirgin ruwa bala'i ya kewayo ya kewayo duk abin da ya sani na gumaka da rabu ya bace ya ɗauka ba Allah alƙawali in dai Allah ya da shi zai musulunta kuma da ya hita ya je ya musulunta ya koma madina ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ya zo da ya doso majalisi sai ce to ga dan Abu Jahal nan ga wanda ya zage baban shi gaban shi ga wanda ya soki baban shi gaban shi saboda in ka soki baban shi gaban shi baban shi ka soka ba shi ne kake ka ta sauke ta ko ga ci adabi an mutane wuri wani da majira kashi ka zo ga wuri shi faɗi abin da zaka nufi ciki to kai kai ma Allah zai ga maka irin zaka a'a baban shi zuwa can lahira duk abin da ya zakare shi da Allah eh bar shi can yanzu in hisabin lahi mutu ta ya kai gari ta mun gane ko sai Allah ya ce to falamma an jahu da ba in ka jirihun ka ce to in ka jirihun ita kadai mufrada to azaba yasa Allah ce rihum fiha azabun alim galibin iska inda ya zama to jami'i to yana dauke da alkhairi tun da mutadawwi ko hadari iska daban-daban ne yasa Allah ce wa arsalna riyaha lawaqiha mun dauko isku wato mun turo iskoki daban-daban sai ce riyaha bai ce wa arsalna riha ba saboda in ta zama to godacce ko da wanda dauke da hadari ce in ba ta hadu da wani uwarta ba ba za su haduwa ba su a samu zahin da zai narkar da wannan girgijin ya sauka sai dai ya wuce can inda ga girgijin yana tafiya amma babu ruwa inda ya haɗu da wancan tak sai a yi musu ruwa ku kuma sai shi wuce ku tun ba Allah ya nuni a haɗu a nama au don mai tiyo kakka sai ka karanta da ayoyin Kur'ani. yasa ɗaliban ilimi masu bincike game da waɗannan waɗannan ilmuka ya kamata su rinka binciken mi'adul qur'ani ne ka gina iliminka akan ban na ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam tunda wannan ga wahayi na shi ko wancan na bature experience ta da observation da kuma esai shi da aka yi a samu akai ka wanda ku tabbata Allah ce to falan ma an jaho lokacin da Allah ya tsiratar da su idahum yabghuna fil ardi bighayri alhaq aslin yabghuna yabghi yunana baga yabghi an ka shahi lamul kalima fil wazn idahum yabghuna fil ardi bighayri alhaq sai ga su suna banna a bayan kasa ba tare da wata hujja ba Allah ce to ya ayyuhan nas ya ku mutane inda ma baghyukum ala anfusikum lalle ta'addancin ku akan kanku ne dai kaji mata alhayatid dunya dan jin dadin rayuwar duniya hafs rawi na asim ya karanta mata alhayatid dunya sauran qurra sun karanta da kuma shu'ba shi ma rawi na asim sun karanta mata alhayatid dunya muna gari abu to in mun duki qira'at afs mata alhayatid dunya kenan tatamatta'una mata alhayatid dunya an gari ko za ku ji dadi na wato rayuwar duniya na dan kadan an gari ko wanda sun karanta kuma inna ma baghyukum ala anfusikum sai zaman to mi zaluncin ku akan kawunan ku shine baghyukum sai zaman to mata alhayatid dunya idan to khabar na baghyukum ko kuma a'a shi mata'u sai zaman to khabar sai aka dara mishi mubtada inda ma bakum ala anfusikum huwa mata'ul hayatid dunya dan jin dadin rayuwar duniya ne thumma ilaina marji'ukum sannan gare mu ne za a maido ku sai an kai taqdim ma haqqu ta'khir yufid al-hasr asalin magana thumma marji'ukum ilaina amma sai ce thumma ilaina marji'ukum gare mu ne kadai za a maido ku dole ne sai ka mutu ka koma ga Allah ko ga rasu fa nunabbi'ukum za mu ba ku labari bima kuntum ta'malun game da abin da kun kasance kuna yi kuna aikatawa to nan in muka duba malamai suke cewa suna daga cikin wanda ke hujja da aka ce wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri ko wadan sun tafi cewa nan da yace hatta idza kuntum fil fulki sai ce min wajaraina bihim bai ce wajaraina bikum ba sai suka ce akwai intifati tunda inda ana magana ne babu intifati a ce wajaraina bi wajaraina bikum sai aka ce bihim mun gane wannan yau sun kace akwai intifati wasu malamai sun kace babu intifati saboda asalin yusayyirukum ya shahi mu'min ne ya shahi kafirai hatta idza kuntum fil fulki kaga ya shafi kafirai ya shafi dan mu'min suna shiga ciki kafirai suna shiga ciki to wajaraina bihim sun kace to nan tun da sashe ne na wanda ake magana da su to sun kace babu intifati wasu sun kace akwai intifati almuhim ba su in tsawaita magana kadiba cikin al-durrul masul kadiba kuma cikin al-itqan fi ulum al-qur'an da imamu suyuti babu na al-ittifat zaka bayani abu na gaba nan duka inda aka kawo dabiri na maza da aka kawo dabirul khitab da dabirul ghaiba na maza aka kawo aka da mata ba kaga huwa alladhi yusayyirukum bai ce yusayyirukum da ba hatta idza kuntum bai ce wa kuntum da ba wajaraina bihim bai ce wa bihin da ba بريء طيبة وفرحوا بها وفرحوا بيتي وفرحنا بها با جاءت جاء حريق عاصف وجاءهم الموت بيتي وجاءهن با أنغاري كو وجاءهم وجاءهن با من كل مكان وظنوا أنغاري كو كاغارين باي كاو زانشان ماتا با أنغاري كو أنهم أحيط بهم كاغاري شما أنهم بكان ماتا با أحيط بهم بكان ماتا با da'awu Allah mukhlisina lahu dina bai kawo na mata ba bai ce da'ayna Allah ba mukhlisina lahu dina bai ce mukhlisatin lahu dina ba la in anjayta min hadhihi dana kudanna min ash-shakirina bai ce kuma sun ce dana kudanna min ash-shakirati falamma anjahum bai ce wa anjahun da ba magari ko idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haqq hum bai ce wa hunna ba an gane ko yabghuna bai ce yabghina ba su mata بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم بيتي وبغيكن على انفسكم با بيتي وانفسكن با متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم بيتي ومرجعكن با فننبئكم بيتي النور للتعظيم بيتي فننبئكم بيتي فننبئكم kare ce unabbi'ukum bai ce unabbi'ukunna ba bima kuntum ta'maluna bai ce bima kuntunna ta'malna litaghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas abu na ƙarshe wanda za mu ƙara sabon lokaci a halinsa malam bello da Allah ya ce idza lahum makrun fi ayatina ba Allah ke in ya ce da in ya san da musali rahama ba da sun kira sai su yi sai kuma to wanda aya matsayin bayani ne ko misali na wannan fadda dan yace hatta idza kuntum fil fulki wajarida bihim rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asif wa ja'ahum al mawj min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da buga sun ga alaka da'u Allah mukhlisina lahu dina la in anjaytana min hadhihi la nakuna min shakk falamma anjahum kaga azaqnahum rahma to bai an tsaya da su amma su rahama idza lahum makrun fi ayatina ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum wa ta'alhatu to sannan kuma siyakin qur'ani ana kallon abin da yazo gaba da abin da yazo baya ba ya ce mata alhayatud dunya ba thumma ilayna marji'ukum kuntum bikum ma kuntum ta'malun to hayatud dunya kin nan ga misalin ta sai Allah ya bada wata inda ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhalla 'anha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika nufassilu ayatikum yatafakkarun kaga wadannan wannan gaba ɗaya ayoyin da na gaba da na baya duka gaba ɗaya suna tayya ne akan siyaki ɗaya to ne ya kamata mu jaburki mu dakanta abinda muka faɗa ya zama tori dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh